الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatun littafin Bulughul Maram da muka saba gabatarwa a kowace rana ta Juma'a muna fatan Allah ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba manta ba har yanzu muna a cikin kitabul hajji kuma idan ba a manta ba taken karatunmu shine hayatun bila ilmin hayatun damimatun wa ilmun bila takwan fa umrun mudayyu ina son duk wanda ke zuwa majalisin ga a ce ya haddace wannan baitin ya zama to ɗaya daga cikin abubuwan da yake tunawa lokaci zuwa lokaci rayuwa babu ilimi rayuwa ce a bar zargi sannan shi kuma ilimi da baya ƙara ma mutum tsoron Allah to kuma ma rashin yin sabata lokaci ne dole sai ilimi ya kasance na ƙara maka tsoron Allah Allah ya ƙara mana tsoronsa ke za mu tashi a yau babu sifat babu sifatil hajji wa dukhuli makka babu mai bayani akan siffar hajji da kuma shiga makka wannan babin zai muna bayanin yanda ake hajji ne idan ka zo a maka farkon abin da za ka yi cikin lokaci guda za a siffanta maka za a suranta maka yadda ake yin hajji da umara sannan kuma zai nuna muna ladabin shiga makka kamar yadda muka sani makka shine gari mafi tsarki shine gari da allah hihita akan sauran garuruwa to wannan hihitawar da allah ya masa ta basa wata falala ta musamman wadda ba kowanne gari ke da ita ba daga ciki abinda wannan hadisin za su karantar da mu za mu karanta hadisi mai tsawo na jabir bin abdullah wanda a cikin hadisan da suka yi bayanin siffar aikin hajji babu hadisin da ya bayanin siffar aikin hajji ka wannan hadisin asali ma mafi yawancin hadisai da suke bayani akan aikin hajji kaman me ke da suna an tsakuro su ne daga cikin wannan hadisin mai tsawo insha Allah kenan yanayin sharhin wannan hadisin akwai ba mu yi da wancan ba aha hadisi nawa jayi uku na ƙarshe ko ina ne za mu tashi kenan yawwa jazakumullahu khairan mala yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu kenan babi kamin wanga kenan hadisi uku ya saura kahin mu kai wannan babin da muka fara bayani daga abu hurairah Allah ya da shi ya ce lamma fataha Allahu ala rasulihi makkata lokacin da Allah ya yi buɗin makka ga manzonsa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fin nasi manzon Allah ya yi tsaye a cikin mutane fahamidallaha sai ya gode ma Allah wa athna alaihi yayyabo a kansa sun makala sannan sai ya ce inna allaha habasa an makkata alfila Allah ya tare ma makka mai yake da suna mai ake ce mata giwa ma'ana lokacin da abraha sarkin habasha ya zo ya rushe ka'aba don saboda jin haushin ana tattaruwa a wajen ka'aba shi kuma ka'abar da ya ba a tattaruwa a wajenta wasallata alaiha rasulahu wal mu'minin sannan kuma allah ya dora a kanta manzonsa da kuma mumunai ma'ana yanzu muke da nasara muke da inci akan wannan garin na makka wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli kuma ita makkan bata halatta ba ga wani kamina yayi yaki a cikinta kenan kamina babu wanda aka taba halitta ma yayi yaki a cikinta wa inna ma uhillat li sa'atan min naharin kuma ko ni ma an halatta mini ita ne wani lokaci na ini kenan wani lokaci na ini ne aka halatta mini in shiga dan in bude ta in yi yaki wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di sannan kuma lallai ita ba za ta taba halitta ga wani ba bayana fala yunaffaru saiduha dan haka ku saurara ba a korar horautar ta wala yuhtala shaukuha sannan kuma ba a cire ƙayarta kinan ba a horauta a makka ba a cire hatta ƙaya wala ta hillu saƙitatuha sannan kuma tsintuwarta ba ta halatta illa limun shidin sai wanda zai yi shela ma'ana baya halatta a makka ka yi tsintuwa ka ci wannan tsintuwar sai in dai ka ɗauka ne don saboda ka yi shela idan kun baka samu mai ita ba to za ka kai ta a baitulmali ashe a sanya ta a cikin dukiya ta yi addini hidima ba dai kai ka ci dukiyar ba wa man qutila lahu qatilun sannan kuma duk wanda aka kashe masa wani fa huwa bi khairin nazaraini to yana da zabi guda biyu ma'ana nan manzon Allah ya hana su al'adar da suka saba ce ta dokar honsa lokacin laraba suna da wata aƙida shine suka ce idan aka kashe mutum ba a ɗaukan mishi honsa ba baya kwana a cikin kabarinsa baya kwana suke cewa ma zai zakuwa da dare ya ta shama dangin kai ko ɗaya daga cikin dangin ko kuma gaba ɗayan ma gidan ya zo ya tai musu magana kun san mafi yawanci idan kuka canfa abu sai Allah ta yi muku da abin ku haka nan to haka kuma suke samun kansu to shi yasa yaƙi baya karewa idan aka kashe ma mutum wani to kokarin shi ya ɗau wansa kuma ɗau wansan nan ana barin shi ma a matsayin gado an kashe wana kaga hazzan mutuwa ban ɗauki fansa ba ɗana kakka mutu baka kashe wannan da ya kashe wana ba shi ma haka ya zo mutuwa an kashe kakanka kakka mutu baka kashe wanda ya kashe kakanka ba to da Allah rikici yana karewa ba zai kare ba to shine sai manzo Allah ya ce duk wanda aka yi masa kisa to yana da zabi guda biyu me zabin da ke gare sa imma an yatluba al-qisasa wa imma an yatluba diya ko ya nemi kisasi shine ma'ana shari'a ta yi hukunci a kashe wanda ya kashe dan uwan nasa ko kuma ya nemi a bashi diya faqala al-abbas sai abbas ya ce illa al-idkhir ya rasulullah sai dai idkhir ya manzon Allah can manzon Allah ya ce ba a cire ciyawar makka to shine sai ibnu abbas sai al-abbas ya tashi ce ya manzon Allah sai dai idkhir idkhir wata ciyawa ce yace fa inna naj'aluhu fi quburina domin mu muna sanya ta a cikin kaburburan mu wa buyutina da kuma gidajenmu faƙala sai ce illal ithkhir to sai dai ithkhir muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa kinan wannan hadisin abin da yake karantar da mu harami yana da wasu abubuwa guda hudu wanda yake banta da shi wanda babu wani gari da ke da wannan in ba shi ba da in ba makka da madina ba na farko shine ba a yaƙi a ciki na uku na biyu shine ba a horauta na uku ba a cirimi ciyawa na hudu shine ba a mi ba a tsintuwa wannan su kadai ne abubuwa guda hudu wanda makka da haramin nan guda biyu suka keɓanta da shi kuma idan aka ce makka ba ana nufin gaba ɗayan makka ba ne akwai alhil akwai wuraren da suke makka tana da iyaka an gane ko akwai iyaka wanda yake nan ne alhil wajen wannan ya halatta kai abin da aka hana cin wayannan abubuwan wannan shine kina wanda duk wanda ya je a wajen aikin haji akwai alama da ake sawa wadda ake nuna nan ne alhil an gane ko nan ne kuma alharam ya aka ce alhil shine wurin da ba cikin alharam inda wannan abubuwan ba su da babu lahi mutum ya yi su wa an abdullahi bin zaid bin asim radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah ya ce inna ibrahima lalle ibrahim harrama makkata ya haramta makka wa da'a li ahliha kuma ya yi addu'a ga iyallanta in aka ce ya haramta maka ba ya haramta shiga maka ba a ya sa mata wannan daraja wadda aka bata ta wanda ba garuruwan da suke da ita in ba su ba kinan ibrahim shi ya girmama makka shi ya bata wannan hurumci wada'a li ahliha kuma ya yi addu'a ga ma'abotanta an gane ko shine inda allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa inda yake cewa me yake da suna a cikin suratul suratul baqara rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika har zuwa karshe kamin ma wannan ayar kamin wannan ayar ina mahaddata ha idan kuka dauko aya ta daga inda bayanin ya faru wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna an gane ko har zuwa karshe aha a wajal waj'al hadha albalada aminan yawwa war warzuqha min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir an gane ko yawwa kenan warzuqha wanga shine shine mahallu shahid kim kenan shine addu'ar da yayi ma makka kenan yayi addu'a kuma ga mutananta wa inni haramtu al-madinata kuma lalle ni na haramta madina kama harrama ibrahimu makka kamar yadda ibrahim ya haramta makka wa inni da'autu fi sa'iha kuma ni nayi addu'a a cikin sa'inta wa muddiha da kuma muddinta bi mithlai ma da'a ibrahimu da kwatankacin biyun abun da ibrahim ya roƙi li ahli makka ga mutanen makka muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa kenan sai nuna kamar yadda makka take harami ita ma madina mice ce harami wa yasa ta zamanto harami shine wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah addu'ar da ma yayin Madina har sai da ta dara Makka a wajen albarkar abinci an gane ko shine yake cewa Allahumma barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina wa barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم مدينة حرميتي ma baina airin ila saur abin da yake tsakanin air zuwa saur sunan wasu wurare ne wanda yake da suna wanda su ne suka sa yake da suna harami na madina a tsakiya rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisan gaba ɗayansu abin da suke nuna muna madina ita ma harami ce kamar yadda makka take take harami wa ya sa makka ta zamanto harami annabi ibrahim alaihi salam wa ya sa madina ta zamanto harami annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi kai kawo wai har haramin makka da na madina ɗaya ne ma'ana duk abin da aka haramta yi a makka a harami na makka an haramta yin sa a harami na madina wasu malamai suka ce a'a wannan ya shahi makka ne kawai amma magana mafi inganci shine dukkan abin da aka haramta a makka an haramta shi a ina a madina an gane da kyau ko yana ɗaya daga cikin hatsarin zama makka da madina shine daɗin idan ibada za ka yi za a limka maka linkin ba linkin in kuma sabon allah shi ma za ka yi wa za a linka maka linkin ba linkin shine faɗin allah maɗaukakin sarki wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim an gane ko duk wanda ya so wai ba kamata yake ba kai sabon allah ba duk wanda ya so ya sabon allah an gane ko to zai ɗanɗana kudarsa shi ne hatsarin zama a makka da madina an gane ko wannan shi ne shi yasa mafi yawanci wasu daga cikin laraba masu son baɗala ko da a makka madina aka aihe su ba sa zama a makka don saboda hatsari suka ce hatsari su ba su iya zama sai sun yi sabon allah to kuma in suka in suka ci gaba da zama a makka sabon allah zai yawaita sai su je a riyadh da sauran garuruwa na me yake da suna na saudiya wanda kake da dama kai abin da kake so jayyid babu sifatil hajji wa dukhuli makka wannan mun yi bayanin sa hadisi na farko mala yace an jabir ibn abdullah daga jabir dan abdullah radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hajja manzon Allah yayi aikin hajji fa kharajna ma'ahu sai muka huta tare da shi hatta ataina dhul hulaifa har sai da muka zo zulhulaifa ina ne zulhulaifa a wurin da wurin da mutanen madina suke mi suke ɗaukan harami ko yawwa kenan ba a manta wancan darasin ba kenan sai da muka zo a zulhulaifa wurin da ake ɗaukan harami mutanen madina suke ɗaukan harami fawaladat asma'u bintu umais sai asma'u bintu umais ta aihu asma diyar wace ce diyar wace ce a a ba ba asma bintu abubakar bace ce asma ba ita bace ba wadda nake nihi da ja ita an faɗi sunan ma'aifinta umar shine babanta dai daga cikin sahabbai ce mata wadda ta auri kusan sahabi guda biyar an gane ko ta auri ja'far ta auri umar ta auri ali na mance wanne ne na hudun igtasili da ta aihu sai manzo Allah ya ce mata ki yi wanka wastathfiri sannan kuma ki yi kunzugu an san kunzugu ko mata sun san kunzugu kunzugu shine kaman kaman kushi dai yanzu a Hausa zamani kushi za a ce ko ma'ana shine ta daure me yake da suna tsakiyarta dan saboda jini da zai da yake zubowa kinan sai tattaru kada ya zamanto yana bin jikinta kine wastathfiri bi thawbin ki yi kunzugu da wasu kaya wa ahrimi sannan ki dauki harami wannan abin da yake nunawa shine mace wadda take a cikin jinin haila ko cikin jinin biki baya baya hana mata ta dauki me ta dau harami ko tana iya ta yi harami amma sai dai za ta sa wannan kunzugun dan saboda jinin kada ya rika zubowa tana a cikin ibada وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد manzon Allah ya yi sallah a masallaci ma'ana masallacin da yake dhulhulaifa sun maraki kasuwa sannan sai ya hau a kasuwa kasuwa ita ce mikir suna taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi wannan hadisin sau da kafa za ku gani yadda ake haji da umara lokaci guda an gane ko mun ga farko ina suka zo dhulhulaifa ko manzon Allah sai ya yi ya yi sallah a masallacin nan ba a kawo wanka ba amma sai da ya wanka ya yi sallah a masallacin sun maraki kasuwa sannan sai ya hau taguwarsa kasuwa hatta idastawat bihi alal baida har sai da ta daidaita da shi akan hili albaida shine ma'anan alfada kamar hili haka mai faɗi ina sai da ta daidaita da shi akan hili a hallabit tauhidi sai ya ɗaga sautinsa da labbaika ita ce a tauhid a nan ya ce labbaika allahumma labbaika ya allah na karba maka na karba maka labbaika la sharika lak na karba maka baka da abokin tarayya labbaika na karba maka innal hamda lallai yabo da godiya wa ni'mata da kuma ni'ima laka naka ne wal mulk da mulki la sharika lak baka da abokin tarayya tauhidin shine an kadaita allah an korar ma Allah da kishiya hatta idza ataina albayta to kun ga anan ya nuna muna ga yanda ake mi ake harami kayi sallah kayi wanka kayi sallah sai ka hau abun hawanka ka fuskanci alqibla sai kai labbaika labbaika hajjan ko labbaika hajjan wa umratan kamar yadda muka gayi nau'in daukar niyyar aikin haji yace hatta idza ataina albayta har sai da muka zo a wajen Ka'aba kenan bayan an yi tahiya mai nisa sai da muka zo a wajen ka'aba istalamar rukuna sai manzo Allah ya sumbaci ar-rukun ma'ana shine al-hajarul aswad ar-rukun shine inda hajarul aswad yake to sai ana cewa ar-rukun gaba daya kenan sai ya sumbaci al-hajarul aswad faramala thalathan sai yayi tahiya ta gaugawa shine ar-ramlu sai yayi gaugawa sau uku wa masha arba'an yayi tahiya sau hudu sun ma'ata makama ibrahim sannan sai ya zo a wajen makamu ibrahim makamu ibrahim shine wurin da annabi ibrahim ya yi tsaye yana dora mai da suna birguna da shi da annabi ismail alaihi salam an gane ko to nan daidai wannan wurin shine ake cewa makamu ibrahim ai wurin da ya tsaya yana dora mai da suna birguna na wannan gina ta mai da suna ta ka'aba idan ka zo za ka ga makamu ibrahim ke yana da nisa da me da ka'aba ko dalilin me yasa haka don saboda asalin ka'abar ta yanzu ba fandashin kinwa ce ba ba fandashin kinwa ba ce annabi ibrahim to shi sa kuwa gani wurin da ya yi tsaikin yanzu ya yi nisa ga me ya yi dan nesa kaɗan ga ka'aba don saboda asali ba ba fandashin kin ba ce a yanzu kamar yadda mun taɓa bayanin shi lokacin muna cikin umdatul ahkam mala ya ce fasalla lokacin da ya zo a wajen makamu ibrahim sai ya tsaya ya salla sun maraja'a ilar rukuni sai ya koma a wajen a mai da suna hajarul aswad fastalamahu sai ya sumbace sa an gane da kyau ko kenan me yake nuna mana farkon abin da zaka in ka zo me zaka fara yi shine dawafi kenan kun ga shi ka'aba ga wanda ya zo ga sabon zuwa ita tahiyatul tahiyakin ta gaisuwar ta shine mi shine dawafi an gane ko shine dawafi kenan da ka zo dawafi zaka fara yi idan ka kare dawafi sannan sai ka yi raka a guda biyu a wajen makamu ibrahim kamar yadda za mu zo a ƙarshe mu siffanta kenan da manzo Allah ya kare dawafi yayi raka'a guda biyu ya sumbaci hajarul aswad thumma kharaja min al-babi ila safa sai ya huta ta kofa ma'ana ta kofar masallaci ila safa zuwa dutsen safa falamma dana min safa lokacin da ya kusanto a wajen dutsen safa qara'a sai ya karanta inna safa wal marwata min sha'airillah lallai safa da marwa suna ɗaya daga cikin alamomi wanda suke tabbatar da samuwar Allah maɗaukakin sarki shine sha'air abda'u bima bada Allahu bi sai yace zan farawa da abun da Allah ya fara da shi me yake nihi nan da Allah ya zano inna almarwa aka ce ko asafa safa kenan sai in fara da safa kenan shine abda'u bima bada Allahu bi zan fara da abun da Allah ya fara da shi faraqiya safa sai ya hau dutsen safa hatta ra albaita har sai da yaga ka'aba ma'ana har sai da ya tsinkaye ta fastaqbala alqibla sai fuskanci alqibla fa wahhada Allah ya kadaita Allah wa kabbarahu yayi masa kabbara wa qala yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahdahu babu abun bauta da gaskiya sai shi kadai an jaza wa'ada ya cika alkawalinsa wa nasara abdah ya ba bawansa cin nasara wa hazamal ahzaba wahda kuma ya tarwatsa rundunoni su kadai wani rundunoni manzo Allah yake nihi shine ghazwatul ahzab san ghazwatul ahzab ba ai yaki ba Allah madaukakin sarki shi kadai ya tarwatsa kahurai to shi yasa sai manzo Allah ya ce wa hazamal ahzaba wahda ya tarwatsa rundunoni shi kadai a ghazwatul ahzab thumma da'a baina dhalika kenan wannan shine abin da ake faɗi idan an hau dutsen safa sannan sai yi addu'a a tsakanin haka ma'ana a tsakanin wannan abubuwan talata marratin sau uku bayan ya ƙare wannan summa nazala ilal marwa sannan sai ya sabka zuwa dutse na marwa hattan sabbat kadamahu fi batnil wadi har sai da ƙawahuwansa suka zurma a cikin kware a cikin cikin kware an gane ko dutse guda biyu abin da yake tsakanin su menene kware ne an gane ko shine ma'anan hatta sabbat qadamahu fi batnil wadi sai da dugadugansa suka sabka a tsakiyan cikin kware sa'a sai gaugawa hatta idza sa'idata har sai da suka hau ma'ana akan dutse masha ilal marwa sai yayi tahiya akan dutse na marwa fa fa'ala alal marwa sai ya aikata akan dutsen marwa kama fa'ala ala safa kamar yadda aikata akan dutsen safa fa zakara alhadith sai ya ambaci sauran hadisin wa zai ga mini yanzu mi manzon Allah yayi a cikin jumla guda wa zai ga mini mi manzon Allah yayi anan ha aha ina alhazai in aha mi manzon Allah yayi anan to in kun suranta abin da manzon Allah yayi anan umara ce manzon Allah yayi bari mu doko ta arkanul umra talata rukunan umra guda uku ne hajji shi ke da rukuni nawa hudu umra ita ke da nawa uku rukunan umra su ne al-ihram ya yi ihrami ko bai ihrami ba mun gani a can baya ko na biyu shi ne at-tawaf ya yi dawafi ko bai yi ba ya yi na uku shi ne as-sa'yu bayna safa wal marwa ya yi ko bai yi ba shi ne mun kara bayani da mutum ya yi ya kare me ya kare umra sai ka je ka aske kai ko ka rage shi kenan ka kare umra kun gane umara kenan sample ko cikin sauki aikin hajji shine ke da tahe-tahe da jehe-jehe ko wanda za mu gansu a nan gaba jayyid kenan manzo Allah ya kare umara yanzu sai a jira abin da ake cewa yawmu tarwiya gashi nan za mu gani mala yace wa fihi akwai a cikin sa falamma kana yawmu tarwiya an rike rukunnan umara wata ran zan tambaye ku su rukunnan umara al-thalatha al-ihramu at-tawafu السعي بين الصفا والمروة فلما كان يوم التروية ألوكتين دا رانا التروية تي يوم التروية شيني ميكي دا سونا رانا تتكوس غوطن ذو الحجة أنغانيكو رانا تتكوس غوطن ذو الحجة شي أكي ما يوم التروية توجهوا إلى منن سنفس كانت زوا منا ألوكتين أكي زوا منا تكوس غوطن ذو الحجة domin tara ga watan zulhijja ne ake mi ake arafa ko to kun gani ita kuma arafa ba a cikin gari take ba an gane ko a asali ba a cikin gari take ba in ba yanzu ta shiga a cikin gari ba tunda sai kun yi tahiya mai nisa kamin ku kai arafa to shine kenan sai ku rage tahiyar tun a takwas ga watan zulhijja sai ku je mina ku kwana inda kuna tashi da sahe babu nisa daga mina zuwa zuwa mekin suna zuwa arafa kusan ma wuri guda ne kenan lokacin da rana ta takwas ga watan zulhijja ta yi sun fuskanta zuwa mina wa rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya hau ma'ana ya hau dabba lokacin da zai tahiya da ya kai fasalla biha zuhura sai ya sallaci azahar a can a minakin wal asra da la'asar wal magrib da magriba wal isha'a da isha'i wal fajra da sallan asuba summa makatha qalilan sannan sai ya dan tsaya kadan ya dan jima kadan hatta tala'ati shamsu har sai da rana ta bullo fa ajaza sai ya tsallake wannan ajazakin yana nuna ma kusanci da ke da kwai tsakanin mina da arafa fa ajaza sai ya tsallake iyaka hatta ata arafa har sai da ya zo a arafa fa wajada alqubba taqad duribat lahu sai ya samu kaima ita ce kubba ya samu kaima an buga mata ita bi namira a wani wuri da ake cema namira fa nazala biha sai ya sabka a wannan wurin sai ya nuna cewa ashe wajen arafa ba cewa ake ba tsayuwa ne ake tun tun bullowar rana sai faduwarta ba tsaye bane aka ce mutum yayi an gane ko ma'ana dai akwai wanda ma za su yi ruhuna kun ganin manzo Allah ma an mishi mi an mishi bukka ya zamna a cike yana ta askar to haka ake yi kenan aka ma manzo Allah wata ya bukka ko wata kaima ya zamna a ciki yana ta askar haka ake dama hatta iza hatta idza zagati shamsu har sai da rana ta karkata an gane ko ma'ana zalat ta huta daga tsakiya amara bil qaswa'i sai ya umarni da aka mishi qaswa faruhilat lahu sai aka dora mata kaya na hawa sai ya hau fa'ata batnal wadi sai ya zo a kware a cikin kware an gane ku domin hilin arfa hili ne mai girma sosai yanzu ga inda ya tsaya kamin rana ta yi zawali da rana ta yi zawali sai ya zo a mai da suna a cikin kware fa khataban nasa da ya zo a cikin wannan kwaran wanda a yanzu akwai wani suna da ake masa daidai nan ne ake yin hudu ba da ya zo a cikin wannan kwaren sai ma mutane hudu ba sun ma'azzana sannan aka yi kiran sallah sun ma'akama sannan yami aka yi ikama kun gani arafa ana yi mata mi ana mata hudu ba idan ta gamu da ran juma'a to lokacin nan za a yi hudu ba nawa hudu ba guda da sunan farilla nawa farilla biyu ko hudu ba ta juma'a ce kuma a memtanta me ta arafa niyya bi liman zai wannan sai ƙara tabbatar mun da ka'idar da su malaman usul suke cewa idan shtama'at ibadatan min jinsin wahidin wa fi waqtin wahidin fatudkhalu as-sughra fil kubra idan ibadu guda biyu suka hadu wanda jinsin su guda ne a lokaci guda an gane ko to za a sa karama a cikin babba hudu ba biyu ta hadu a lokaci guda an gane ko arafa ce babba ko kuma juma'a ce babba wace ce babba arafa ce babba domin ita su ga shekara sau nawa ake yinta su guda ake yinta shi yasa ta himi kuma a ran nan ne ake ke da falala ta ta yantar da mutane ko wannan shi ne kenan to kenan sai a sanya mai da suna hudubar juma'a ta shiga a cikin mi ta shiga a cikin ta arafa inda akwai ma hadisi wanda suka zo wanda ba su inganta mu da suke nuna falala ta wannan ranar ko da yake wasu malaman tafsiri suna fassara alhajjul akbar kin nan da Allah ya faɗi shine ma'ana arafa ta haɗu da juma'a kenan falala guda biyu sun haɗu a irin wannan rana ce manzo Allah ya hajjatul hajjatul wada yake cewa hatta idza summa azzana bayan manzo Allah ya kare kiran sallah summa azzana sai aka yi kiran sallah summa aqama sannan ya tada iqama fa salla zuhra sai sallaci az-zuhr ثم أقام سنن سيتادا فصلى العصر يسلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا manzo Allah bai sallaci wani abu ba a tsakanin su ana tsakanin tsakanin magriba da da azhar azhar da al'asr bai wata nafila ba kinan jam'i ne akai anan wani irin jam'i ne suka yi jam'u taqdim mafi yawanci an yi son jam'u taqdim an gane ko jam'u takdim ya hida da jam'u ta'khir sai idan da wata maslaha hakan ga to sai aka yi azhar kai tsaye kuma aka maida la'asar domin dukkansu matahiya ne sun maraki ba sannan sai ya hau hatta atal mawqifa har sai da ya zo wurin tsayuwa an gane ko to yanzu ne tsayuwar za ta farawa ta arafa faja'ala batna naqatihi alqaswa'i sai ya sanya cikin taguwarsa da ake cema kasuwa ila sakharat ma'ana ya sanya yana fuskantar wani wuri da ake cema sakharat wa ja'ala hablal mushati baina yadayhi ya sanya hablal mushat hanyar yan ƙasa a gabansa shine ma'anan hablal mushat kenan ya sanya wannan hanyar da ake bi a wuce tana a gabansa kenan gashi a tsaye yana ibadarsa ga hanya a gabansa da alƙibla wa zahabati واستقبل القبلة يفسكنتي القبلة فلم يزل واقفا بيغشي بين أسعي حتى غربت الشمس حسيد رانا تمي حسيد رانا تهوادي وذهبت الصفرة سي ونن كما كما بلغي يتهي نرانا قليلا كدن حتى غاب القرص كي هر ما سيدا wannan kewayen rana ya faɗi shine alkurs wannan kewayen da rana take bari kamin ta faɗi take bayyana kamin ta faɗi wa dafa'a sannan sai ya tahi addaf'u in ya zo a cikin aikin hajji ana nuhin ma'ana tahiya zuwa muzdalifa ma'ana sai ya tahi zuwa muzdalifa wa qad shanaqa lil qaswa izimam sai gashi me yake da suna azimam shine linzami na alkaswa taguwarsa ya makure ta shine shashanaka kenan linzami ya makure kasuwa hatta inna ra'saha har sai da yake kanta la yusibu mawrika rahlihi yana samuwan mawrika rahlihi mawrikur rahl shine inda ake aza kafa akan raƙumi idan ka hau raƙumi kawahunka haka nan za su yi tareto sai in baka da shinhida in akwai shinhida akwai inda ake aza kawahu ko to inda ake aza kawahu shi ake cewa mawrika ar-rahl kina har sai da yake kan nata tsananin ya lankwashe har ya kai ga yana mi yana zuzar inda manzo Allah yake aza kafa kenan manzo Allah bai lura ba ta ya giyar ta makore ta tana ta maloluwa wa yaqulu bi yadihi al-yumna yana yi ma'ana yaqulu ay yaf'alu huna yaf'alu bi yadihi al-yumna yana yi da hannunsa na dama ayyuhan nas ya ku mutane as-sakina as-sakina tsuwa na tsuwa domin lokacin da ya giyar ta makore ta sai ta kai tana maloluwa hakan ga to sai mutane suka zaburo dan su rirrike ta kada ta kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa ku yi sannu sannu ku yi sannu sannu komai ba zai faruwa ba shine ayyuhan nas as-sakina as-sakina kullama ata hablan arkha laha qalilan hablan anan ai shine ma'anan kaman wurin tudu hakan ga yanzu lokacin da manzon Allah ya zo a wajen tudu arkha laha qalilan sai ya dan sausauta mata sannu sannu hatta tas'ada har sai ta haye a tudun ma'ana nan manzo Allah yana tausaya mata ne don wahala da ta sha domin tahiyar da suke zuwa musdalifa akwai ramu akwai kware akwai tudu to da in suka zo a wajen tudu shine hablan anan sai dan yi mata sannu sannu hatta tas'ada dan saboda ta samu ta hayi hatta atal musdalifa har sai da yazo musdalifa fa salla biha al maghriba sai ya sallaci maghriba a can wal isha'a da isha'i bi adhanin wahidin da kiran sallah guda wa iqamatai ne da kiran sallah da kiran sallah guda da ta da iqama biyu wa lam yusabbih bainahuma shay'an ay wa lam yusalli nafilatan bai yi sallah ta nafila ba a tsakanin su thumma taja'a sannan sai manzo Allah ya kishin gida hatta tala al-fajr har sai da al-fijri ya keto al-fijrin wace rana ne ya keto ha al-fijrin wace rana ranar sallah kun ji alhazai sun yi magana tunda muzdalifa ne aka kwana ko kenan sahiya ta harko ta sallah ce kenan har sai da alfijiri ke to fa sallal fajra sai sallaci alfijiri hina tabayyana lahu subhu lokacin da asuba ta bayyana a gare sa bi adanin wa iqama da kiran sallah da iqama thumma rakiba sannan sai ya hau hatta atal mash'ar al haram har sai da ya zo a mash'arul haram sunan wani wuri ne shi ma sananne fastaqbala alqibla sai fuskanci alqibla fada'a yayi addu'a wa kabbara wa kabbarahu ya girmama Allah wa hallalahu kuma yayi masa tahlili yayi masa hailala la ilaha illallah falam yazal waqifan manzo Allah bai gushe ba a tsaye hatta asfara jiddan har sai da me yake da suna sama ta yi balge sosai rana tana shirin hito hitowa kenan fa dafa'a sannan sai ya tahi qabla an tatlu ash-shamsu kamin rana ta huto hatta ata batna muhassirin har sai da yazo wani kwari da ake cima muhassir fa harraka qalilan sai yayi dan gaugawa kadan kadan thumma salaka at-tariqa al-wusta sannan sai kama hanyar tsakiya allati takhruju ala al-jamrati al-kubra wadda take hitowa a jamratul kubra jamratul kubra shine wurin jihon shaidan jamra kala uku ce akwai jamratul kubra akwai jamratul wusta akwai jamratul sugra to jamratul kubra ana ana ce mata jamratul aqaba kenan sai ya kama hanya wadda take hita a wajen jihar shaidan jamratul jamratul kubra hatta atal jamrata har sai da yazo a wajen jamra allati inda shajara wadda take a wajen itanya ita ce jamratul aqabakin faramaha bi sab'i hasayatin sai ya jihita da duwatsu guda uku ma'ana da duwatsu guda bakwai ma'ana ya jihuwar shedan da dutse guda nawa guda bakwai yukabbiru ma'a kulli hasatin minha yana kabbara tare da kowanne dan dutse daga cikin duwatsun idan ya miki ne shi dutse guda sai ce Allahu akbar Allahu akbar kowanne dutse sai ya yi kabara mithlu hasal khadfi kwatankwacin duwatsu na jiwa su ne hasal khadfi kenan in duwatsu kanana rama min batnil wadi ya yi jihar a cikin kware na mai da suna na jamrakin duk wanda suka suke ganin wajen jihar shaidan in kun lura akwai wani dan dogon abin da aka yi ko wani dan dogon mai ake ce masa gimshiki da aka yi a gimshikin za ku gani a ƙasa akwai wani kware an gane ko to idan mutum ya zo a cikin kwaran ne zai jefawa wannan duwatsun suna tattaruwa an kiyasta akan cewa duk shekara duwatsun da alhazai ke jefawa an kiyasta duk shekara ana jefa ton dubu ɗai an gane ko ton dubu ɗai ake jefawa to kun san abin mamaki shine to inda a ce kullum tonkin nan ana barin su da yanzu ramen ya cika ko ko ba zai cika ba to akwai dubarar da suka yi shine duk shekara idan aka kare wannan duka wannan duwatsun da aka jefa za a mi za a kwashe su domin ba haka ba wata shekara ramen zai mi ramen zai cika an gane da kyau ko to shine kenan cikin ramen ake jefawa idan ka ce ka jefa akan misali gimshikin dutsen yana iya komo maka ya ji maka ko kuma ya komowa wani ya ji mishi to shi yasa sai ana cewa ƙasa ake jefawa ta yanzu zai fadawa a can cikin lungu malamai suka ce hikimar jihwa wannan shaidankin tabbas shaidankin ne ake jihwa amma ku in kuka jihwa ba shaidankin bane kuke jihwa an gane ko kaman tunatarwa ce da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda malamai suka nuna lokacin da allah ya umarci annabi ibrahim da ya yanke ɗansa isma'il lokacin da ya kamo sa zai je yanke sa sai shaidan ya haɗu da shi ya ce masa kada ka yi ba haka Allah ke nuhi ba je ka samu ɗan ɗan rago ka yanke yana faɗin wannan sai annabi ibrahim ya ɗauki dutse ya jehe sa ya ƙara gaba ya ƙara zo masa an gane ko ya ce masa kada ka yi ka nemo ɗan rago ya ƙara ya jehe sa sai da ya kai a na ukun ya ƙara ya jehe sa sannan ya tafi ya ba shi wuri to shi yasa aka sunnanta duk wanda ya zo na farkon yayi jiwa na biyun yayi jiwa na mi na ukun yayi amma ran sallah jiwa guda kawai ake yi an gane ko a kwanakin muzdalifa kwana guda uku na bayan sallah su ne ake yin wannan jihar shaidan guda ukun kin kowane rana sai mutum ya yi su har tsawon kwana uku ya ce thumman sarrafa da ya kare jihar shaidan sai ya tafi ilal manhari wajen yanka ma'ana wajen soke raƙumma fanahara sai ya soke raƙuminsa na hadaya sun marake ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon allah ya hau mai yake da suna a taguwarsa fa'afa da ilal baiti sai ya kwarara ya wajen ka'aba sai ya ɗawaful ifada kenan an gane ko fasalla bi makka ta sai salla a makka az-zuhra salla ta az-zuhr rawahu muslim muslim ya rawaito sa mutawwalan hadisi mai tsawo wannan shine siffar aikin hajji da umara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka bi wannan hadisin sau da ƙaha za ku gani dukkanin abin da ake na aikin hajji arkanikin dai domin akwai wajibat wanda ba a gayi ba kamar anan kun ga ba a gayi aske kai ba kun ga yana daga cikin me yana daga cikin wajibat ko ba ba a gaye shi ba to duk abin da suke arkan wanda sai da su ne aikin haji da umra yake yi to an gaye su a cikin me a cikin wannan hadisin sauran hadisan da za su zo kaman karin bayani ne to wannan hadisin mun yi bayani sosai a cikinsa za mu wuce kenan a gaba a sauran hadisan sai mu ji karin bayani مالك وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من الله كان إذا فرغ من تلبيته يا كسنتي إذن يكاري لبيكا في حج أو وجن حج أو عمرة كو أمرا سأل الله رضوانه ينا روكان الله يردرسا والجنة دا الجنة واستعاذ برحمته ينا نيمان سرنسا من النار دا قوتا كنش أدو أدى من الله يكي manzo Allah a wajen aikin hajji me yake roko aljanna da Allah ya tsare sa daga me daga wuta amma mutanen mu yanzu me suke roko kudi ko Allahumma kudidina kama kudid sahibu kudi wa kudan kabiran ya Allah ita ce addu'a da suke yin sun je wajen wajen harami akwai wanda na gani akwai mai fulus ko shine nake so in kawo gare sa a shekara waccan wadda ta wuce aka gwado sa zuwa aikin sa hajjin sa na farko fulus fulus a wajen ka'aba fulus fulus yanzu wata shekara aka gansa ya komo masha Allah daga duka alamu kaga ya dan canza aka ce masa aka fulus in sun zo ce sun zo amma dai ba su zo bayan da nake so fulus fulus kun san me tuna min da shi fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa law kana libni adama wadiyan min dhahabin la ahabba an yakuna lahu wadiyani da dan adam yana da kware guda na zinariya da ya so a ce ina ma yana da na biyu sai ce walan yamla afahu illa turab ba abun da ke cika bakin nan adam in ba mi ba in ba kasa ba an gane da kyau ko Allah ya kare mu to wannan shine kenan rawahu shafi imam shafi ya rawaito sa bi isnadin da'ifin da sanadi mai rauni ko dai ko hadisi ne da mai rauni amma dai haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake roko rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana waƙina azaban nar haka yake cewa ba fulus fulus ba wannan shine kenan mala yace wa an jabir radiyallahu anhu qala daga jabir Allah ya da shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce nahartu ha huna nan ne na soke taguwata wa mina wa minan kulluha manhar mina kuma gaba ɗayanta ko ina wurin suka ne fanharu fi rihalikum da haka ku soke dabbobinku ku yanke dabbobinku a inda kuke sabke amina wa waqaftu hahuna nan nayi tsayuwa a arafa wa arafa kulluha mawqifun arafa kuma gaba dayanta wurin tsayuwa ne wa waqaftu hahuna nan na tsaya an gane ko wa jam'un kulluha mawqifun jam'a kuma gaba dayanta wurin tsayuwa ne an gane da kyau ko ba na abin da ya shafi waje na na musdalifa da kuma wuri na mina wannan hadisi abin da ke karantar da mu shine yana karantar da mu me yake da suna akan cewa wai ba dole bane sai mutum ya ci da stama kansa inda aka ce manzon Allah ya nan shi dai dole zai yi an gane ko misali manzon Allah ya ce ga inda ya tsaya a wajen arafa amma duk inda mutum ya tsaya yayi kenan ba sai ka ba kanka wahala ba kace sai ka tunkuɗi mutane ka zo nan kin inda manzon Allah ya kai ma kace sai mi sai ka yi an gane ko kenan wannan da manzon Allah ya ɗauke muna ba kan mu wahala ne da yin abun da yakan iya zamanto ya jawo fasadi ma sosai domin so da yawa za ku gani a wajen aikin haji dalilin sumbatar alhajarul aswad za ka gani hatta an taushe ma wani hatta ma wani ya some rububin da ake yi na kowa wai dole sai ya sumbace sa sai ya taɓe sa da hannunsa alhali kuma ka taɓe sa da hannunka ba mi ba ne ba dole ba ne an gane da kyau ko a je wajen neman ƙiba a tono rama wajen neman lada a samu zunubi domin idan ka tura mutane don saboda kai kawai dai ka samu ka taɓi wannan dutsen ka cuta ma mutane tabbas laihin cuta musu da kai yana nan an gane da kyau ko wannan shine kenan kina da kyau a kiyaye duk abin da kaga wajen aikin hajji ba dole ba ne yin sa kuma yana iya jawo matsala abin da ya alkhairi ka nisance sa don saboda kada ka cuta ma wasu kana iya ka bari lokacin da mutane suka watse sai ka zo ka taba wannan shine kenan rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin mala yace wa aisha radiyallahu anha anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa lamma jaa ila makkata lokacin da ya zo makka dakhalaha min a'laha ya shiga ta sama wa kharaja min asfaliha sai ya huta ta ƙasa muttafaqun alaihi idan wannan wanda ya samu dama sunna shine ka shiga ta hanyar sama ka huta ta hanyar ƙasa wa an ibni umar radiyallahu anhuma daga ibnu umar annahu kana la yaqdumu makka ya kasance baya shiga makka illa ba ta bi zituwan face ya kwana a zituwa hatta yusbiha har sai ya wayi sahiya wa yaghtasila sai yi wanka wa yadhkuru dhalika an nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambata wannan da cewa daga manzon Allah ne ma'ana sai ya ambata cewa haka manzon Allah yake yi muttafaqun alai wannan sai nuna shi ma sunna ne kamin ka shiga maka kwana a wani wuri da ake ce ma zituwa an gane ko to wannan duka sunnoni ne wanda yin su yakan iya jawo wahala sosai ga wanda shi ba dan gari bane musamman wanda lokacin da jaye da ku ne ake an gane ko kidan baka da damar irin wannan sunnonin ka ce ka ce ka yi su muttafaqun alaihi wa an ibn abbas radiyallahu anhuma daga ibn abbas Allah ya dada su shi da ma'aifinsa annahu kana yuqabbilu al-hajar al-aswad ya kasance yana sumbatar alhajarul aswad wa yasjudu alaihi kuma yi sujada a kansa rawahu alhakimu marfu'an hakim ya rawaito sa da jingina sa zuwa ga manzon Allah wal baihaqi mawqufan shi kun baihaqi ya rawaito sa zuwa ga ibnu abbas akan cewa aikin ibnu abbas ne ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan hadisin bai inganta ba ba a rawaito akan cewa manzon Allah yana sujada akan mi ba akan alhajarul aswad abin da aka rawaito shine yana sumbatarsa kuma sumbatar ba bakinka aka ce ka aza ba in an ce kowa ya aza bakin sa akwai matsala ko to shi yasa hannu aka ce ka aza kuma hannu ma ya aka ce sai ka taba sa sannan sai ka mi sai ka sai ka sa ga bakinka an gane ko ba wai sai ka sa ga bakinka ba sannan ka sa mishi domin kai ke nema albarka ba shi ke nema albarka ba ko in kai haka misali ka taba kai ka samu miyau ko amma in kai haka ka shafa kai ka shaho kenan ka shaha ma bakinka wannan shine kenan mala yace wa anhu qala tagare sa yace amarahumun nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya umurce su an yarmulu thalathata ashwatin su yi gaugawa a cikin shudi guda uku da suke yi na Ka'aba wa yamshu arba'an su yi tahiya sau hudu in aka hada sun yi nawa bakwai ma bainar rukunaini a tsakanin abin da yake cikin yake rukunaini idan aka ce rukunaini ana nuhin a miki da suna ar rukunaini yamaniye ne inda alhajarul aswad yake jayyid wannan hadisin yana bayani ne akan lokacin da su manzo Allah suka zo a umratul qada umratul qada lokacin da su manzo Allah suka zo qurayshawa sai suka huto daga gidajensu suka ce ku huto ku huto ku zo ku ga muhammadu da mutanensa kad wahanathum humma yasriba ku hito ku gansu yanzu zahin yasriba ma'ana zahin madina ya galabaitar da su an gane ko ma'ana suna shirin su zo su ga manzon Allah da sahabbansa a cikin siffa marar kyawu ta sun rame ta sun lalace na rashin lahiya da abin da ya kama da haka domin yanayin madina mafi yawanci in ba dan madina ba ba ya yi masa a lokacin to da manzon Allah ya zo sahabai tabbas sun yi ta kamuwa da rashin lahiya sai manzon Allah ya addu'a Allah ya cira Allah Allah ya ciratar da wannan ciwon wannan ciwace ciwacen da suke yi sai ya kasance yanzu babu wani ciwo da yake samun mutum in ya je a can kenan shine su suka yi tsammanin har yanzu ai akwai ciwon suka ce ku hito ku kalli sahabban manzon Allah a komade a rame lokacin da manzon Allah ya ji labarin wannan sai ya ce to yanzu dan mu nuna musu da cewa har cikin karhin mu muke in kun zo a wajen ɗawafi kewayawa guda uku da za ku yi an gane ko ku yi su da sauri-sauri duk wanda ke tahiya da sauri-sauri ka san ku ai akwai ƙarfi gare sa ko misali wanda ke shin yunwa azumi an kai katar zarkin nan misali akwai sauri-sauri babu shi sai in ta kama dole ko sai in ta kama dole wanda shine kenan to sai manzo Allah ya ce ku yi sauri-sauri kewaya guda uku dan su sanda da saurin ƙarfin ku in ta kama ma ai kulli da kulli ba za ku ji tsoronsu ba to sai kasance a farko sai manzo Allah ya ce musu ku kewaya a wajen arrukunaini liyamaniyai ne domin ƙurashawan ga ka'aba nan ne haka misali an gane ko ga ka'aba nan sai suka zo a bangaren arrukunainul yamaniyai ne bangaren hajarul aswad misali a ce nan ne hajarul aswad yake sai suka zamna a can yanzu can suke zaune suna kallon sahabbai suna dawafi to sai manzo Allah ya ce duk in kun zo nan hakan ga nan hakan ga sai ku yi sauri sauri amma in kun shawo kwana nan ba su ganin ku domin ka'aba ta me ta tare su gan ku to anan sai ku yi tahiya an gane ku wannan shi ake ce ma hila dubara idan aka zo inda suke gani sai a yi sauri-sauri in aka sha kwana inda ba sa gani sai a yi mi sai a yi tahiya to daga baya kuma sai manzo Allah ya ce musu to kewayen ma gaba ɗaya duka ku zan shi da sauri-sauri an gane ko to sai kasance kewaye gaba ɗaya ana yin ta da sauri-sauri kuma hatta a yanzu duk wanda ya je a wajen aikin haji zai yi wannan dan tunawa da wannan abin da sahabbai suka yi wa anhu da gare sa kala yace lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yastalimu min albayti ban ga manzon Allah yana sumbatar wani abu na Ka'aba ba ghairar rukunainil yamaniyaini in ba a meke da suna bangaren Hajarul Aswad ba mi wannan hadisi yake nuna muna Ibn Abbas yana nuna ashe bid'a ne mutum ya sumbaci wani abu daga cikin bangaren Ka'aba in ba bangaren da aka tabbatar manzon Allah ya sumbata ba an gane ko bangaren da Hajarul Aswad yake bangare na meke da suna na dama amma bangare na hagum ba a rawaito manzon Allah yana sumbatar wurin ba da sunan tabarruki kenan dan haka kai ma sai kai yanda mi yanda mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alkhairu kullu alkhairi fil ittiba wa sharru kullu sharri fil ibtida alkhairi gaba ɗayan sa yana a cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rishin koyi da manzon Allah kaman shishigi kaman shishigi ne a cikin addini kaman kana ma manzon Allah kaman kana cewa manzon Allah ga yanda ya kamata a yi ba haka ya kamata a yi ba to shi yasa kenan hatsari ne mutum ya kasance yana wuce gona da iri a wajen ibada abinda manzon Allah bai zo da shi ba ya zo da shi a cikin addini ina ji za mu iya liƙiya da wannan hadisin na ƙarshe ya ce wa an umar radiyallahu anhu daga umar Allah ya da shi annahu qabbala alhajara ya sumbaci alhajarul aswad faƙala sai ya ce inni a'lamu annaka hajarun ni na san da cewa kai dutsi ne la ta durru ba ka cutarwa wala tanfa'u kuma ba ka amfanarwa walaula an ni ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama yuqabbiluka ba dan na ga manzon Allah yana sumbatar ka ba ma qabbaltuka da ban sumbace ka ba wannan hadisin babban dalili ne akan ka'idar da malaman usul suke cewa al-aslu fil ibadatil hazru wal man'u asali ibada ba za ka yi ba sai manzon Allah ya ce ka yi umar ya ce na sumbace ka ba dan komai ba sai dan na gawa dan na gawa manzon Allah ya sumbace ka ba da ba dan wannan ba ba mi ba ba zan yi ba haka ibada ka gaba dai na yi wannan ne da an ce manzon Allah ya ce ayi da a ce manzon Allah bai ce ayi ba da ba mi ba da ba zan yi ba wannan shine alkhairi gaba ɗayansa ina tsammani wannan hadisan guda biyu suna da alaka da dawafi mu ida su وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ناغا منزا الله ينا دوافي نكعبة ويستلم الركن ينا سنباتر حجر الأسود بمحجن دا ميكي دا سونا المحجن المحجن إتاتي عصا محنية الرأس دو سندر دا تكي دا كركتتشن كي أنا تيمتا محجن أنغاني كو ينا دا سنداو دا تكي دا كركتتشن كي هكذا yuqabbilu almihjan kenan yana sumbatar hajarul aswad da sanda sai ya sumbaci sandar rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi me yake nuna muna a lokacin da baka samu damar tabin hajarul aswad kin ba an gane ko ya maka nisa idan kana da wata sanda ya zaka yi sai ka sa sandar taka ka tabi dutsen an gane ko sai ka sumbaci mi sai ka sumbaci sandar daidai inda ka mi inda sandar ta mi ta tafi wannan dutse an gane ko nesa kake yanda za ka shi kuma in ka kawo daidai saitin hajar al'aswarkin sai ka yi hakan ga ka yi haka an gane ko shi kenan innama la'amalu bin niyat ka so ka taba ba ka samu ka taba ba za a cika maka ladarka wannan hadisin na karshe wa an ya'ala bin umayya daga ya'ala dan umayya radiyallahu anhu qala tafa an-nabi sallallahu alaihi wasallama mudtabi'an manzo Allah ya yi ɗawafi yana yana alittiba alittiba shine hiddo ka hada an gane ko shine hiddo ka hada kina ya ga manzo Allah yana dawafi ya hiddo ka hadarsa ta dama bi burdin da alburd alburd shine bargo akhdar wanda yake tsanwa rawahul khamsa marawaita hadisan nan guda hudu suka rawaito sa illan nasa'i sai da imamun nasa'i wa sahaha tirmidhi imamu tirmidhi ya inganta sa hikima ta wannan ittiba'akin shine har yanzu da quraisha suka ce sahabbai sun rame shine sai manzo Allah ya ce musu ku hiddo ka hadar ku dan su ga cewa ba ku rame ba damtse lahiya launi an gane ko sai suka huddo damutsan su malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan cewa wannan hiddo damtse ana yin sa ne wajen dawafi kawai amma in ba wajen dawafi ba baya dacewa bid'a ne mutum a wajen harami ya hita huddo ka hadarsa wajen dawafi kawai ake hiddo ka hada ka zo za ka yi dawafi ka hiddo ka hada idan ka kare dawafi kuma sai ka liƙe ka hadar taka wannan shine kamala amma ka zo ka ga abin mamaki a wajen aikin haji akwai wanda za ka gani gaba ɗayan samanan kin a waje yake an gane da kyau ko to duka wannan bai dace ba me yake da suna duk abin da musulunci ce ai ya ce ayi sa ne dan saboda wata hikima idan aka ƙi yinsa a inda ya dace a yi sa ko aka yi sa ba inda ya dace a yi sa ba za a fada a cikin sabon Allah za a fada a cikin a cikin mafsada wannan shine kenan ina da kyau a fadakar da alhazai wannan hiddo ka fadakin ana yin sa ne kawai a wajen mi a wajen dawafi nan muka zo karshe kenan in Allah ya nuna mana sati mai zuwa za mu kare gaba ɗayan kitabul hajji sai mu san da za mu shiga kawai a wajen kasuwanci ko daga kasuwanci kuma sai albishirinku tuzurai kitabun nika an gane ko littafin aure jayid to kahin mu ci gaba a mulike kamar yadda muka saba a kowane sati muna dan tattauna wasu abubuwa da suke ci muna to a ƙwarya a shekaran jiya akwai ɗaya daga cikin ɗalibai da ya isko ni har a gida ya zo mini da wani mummunan labari guda biyu wanda ɗai ni ga ne ba yau ba ɗayan kuma ina akan bincike za mu yi bayanin ɗayan ɗayan kun mu bar shi wajen tafsiri ko sati mai za mu yi bayaninsa wannan wata cuta ce wata al'ada ce kun san da cewa kowace gwamnati idan ta zo tana zuwa da sharrinta da alkhairinta domin komi yana da alkhairin da sharri an gane ko in ba aljanna ba to wannan gwamnatin da muke a cikin zamaninta yana daga cikin sharrin da ta zo muna da shi wata al'ada wadda ba san da ita ba kamin zakuwarta shine tattaruwar samari gungu-gungu da manya-manyan gangumma ko kuma ce manya-manyan bafuloli ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye akan hanyoyi idan ka bi wannan hanyar ta san metar har zuwa sonisi zaka gungu-gungu in ka bi daga nan ne kuma har zuwa abin da ya point talwa za ka gan su gungu-gungu bayan wannan kuma in ka je a wajen irin su haro banda irin wajen su yantala za ka ga duk inda wani rampon yake akwai gungun samari da 'yan mata suna baɗala kaɗe-kaɗe da raye-raye kamin wannan gwamnatin ba mu san wannan da haka muna kira ga wannan gwamnatin mai albarka wadda mun san da tana jin muryar malamai kuma suna aiki da wannan da a yi kokari a kawo ma wannan al'amarin a kawo ƙarshen wannan al'amarin domin abu ne mai matukar hatsari me ya hatsarin wannan kaɗe-kaɗen da rairayen hatsarinsa shine shi malamai suka ce abubuwa guda biyu idan suka yaɗu a cikin al'umma to fasadin da zai yaɗu a cikinta ba ƙarami ba ne shine shaye-shaye da kaɗe-kaɗe shaye-shaye da kaɗe-kaɗe shine yazid yake cewa innal ma'azifa yaqumu maqamal khamr ya ce shi shi kaɗe-kaɗe yana ɗokar matsayin mai da suna maye kamar yadda in ka sha maye babu irin fasadin da baka iya yi to haka in kana jin kiɗa kana kaɗa kan nan babu abin da baka iya yi shi yasa za ku ga mafi yawancin fasadi daga wa yake hitowa daga makaɗan yake hitowa idan muna fatan a yi ƙoƙari wannan matasan abin da muka lura da shi wannan matasan akwai wanda ke ɗaukar nauyinsu domin idan ka zo ka ga bafkin da suke amfani da su zaka gan su manya-manya ne irin tsadaddi irin wanda da za a ce wata markaza ce ta wa'azi ake so a sai su sai an yi wajen wata takwas ko wata tara ana tattara kuɗin da za a sai wannan bafulolin ka san da ko matasan ba su suka sai wannan kuɗin ba don mafi yawancin su wanda ba su da aiki ne ko kuma wanda sun kare sharhole su da rana da dare yanzu sai a zo a sheke aya kai tashin hankalin ma shine yanzu idan suka tashi kunnawa a da suna rage sauti to a yanzu wanda ya kame ni kare yake cewa wallahi idan suka kunna kamar cikin ɗakin su ne ake yi ya ce ba su iya kwana don saboda sautin da suke kunna sosai suna tada sauti ka gani bayan su kuma suna ɗaukan alhakin wasu muna fata a yi kokari su san da cewa shi tarbiyyar mai yake da suna 'yan ƙasa ɓangare guda biyu ne ake tarbiyyansu jasadiyan wa ruhiyan ɓangaren gangar jikinsu da ɓangaren ruhinsu ɓangaren ruhinsu shine a kare su daga shaye-shaye a kare su daga irin wannan badala a kare su daga irin mai yake suna mummunan ɗabi'u wannan shine an kula da ruhinsu bangaren kuma jikinsu shine abin da muka ga suna yi na kokarin gyara hanyoyi na kokarin me yake da suna haɓakar da arzikin ƙasa da abin da ya kama da haka tabbas da za a ce allah ya arzita mu da arzikin duniyan nan gaba ɗaya idan ya kasance matasan da muke tare da su a cikin garin ba mutanen kirki ba ne wannan arzikin ba za mu taɓa jin daɗinsa ba ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi at'abta jismaka fi ma fihi khusranu أقبل على الروح فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسد إنسان kada ku ba kan ku wahala akan abin da zai zamantowa ƙasa abin da zai zamantowa me yake da suna ƙasa shine gangar jiki ku yi kokari ku gyara ma al'umma ruhinsu ma'ana ɓangaren ɗabi'unsu irin abin da muke gani a wasu ƙasashe na musulmai ana yi na ƙoƙarin yaƙi da baɗala su yi ƙoƙari su sa wannan tsarin in suka yi haka allah maɗaukakin sarki zai taimaka musu sannan kuma za mu samu kwanciyar hankalin da muke bukata wanzu allah yake cewa lam tazharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw babu al'ummar da alfasha za ta yadu a ciki hatta ta bayyana ana bayyana ta duk inda ka zo kana ganin wannan alfashar face dalilin wannan Allah ya jarabci wannan al'ummar da yunwa da hori da alloba da ciwace-ciwace wanda a can da kakanni da iyaye ba a san su ba muna fatan Allah ya shirya da matasanmu sannan kuma hukumominmu Allah ya sa su gane da cewa gyaran halin nan ya kamata a ce an yi sa dokokin da a da aka sa na hana shan shisha da hana shaye-shaye ya kamata a ce an kula da wannan dokokin an ci gaba da haɓaka su don saboda halayen al'ummarmu ya gyaru wa ma alaina illa albalagh allahumma fashhad subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah